الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta ainihin wato litinin 21 ga watan hudu watan rabi'u nithani hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 447 a ci gaba da karatunmu na littafin wato ainihin al'aqidatul wasitiyya لفت شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمة الله تعالى عليه ba a mance ba muna cikin dai ayoyi da ainihin wato malam yake ta zubo mana waɗanda suke bayani akan wato girma na ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma tabbatar da sifofin shi da sunayensa waɗanda ake tabbatar da su a bisa yadda suka dace da girman shi da ikon shi da izzar shi maɗaukakiya yau wannan shine karatu na bakwai za mu tashi faɗin Allah ta'ala da malam ya ce fala tadribu lillahi al-amthal inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun to kaga a baya sifar da muka ji wato ainihin sifa ta almulki ko alladhi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah zuwa karshe yace fala tadribu lillahi al-amthal kaga sifa ta izza da kuma kadaituwar Allah cikin sunayensa da sifofin shi da inda abin da ka ji na wani suna ko wata sifa a cikin alkitabu wa sunna wanda suka shafi ubangiji to shi kadai ne karka sake kai tunanin irin nawa ne karka sake kai tunanin yauwa kamar dewa ne a fala tadribu lillahi al-amthal kar ku buga ma Allah subhanahu wa ta'ala misalai misalai na tamthili ake nufi a ce yanda yake da kaza haka wane yake da kaza yanda wane ke da kaza haka Allah ke da subhanallah ba a kwatanta shi da mutane inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun lalle Allah ta'ala yana da sani ku ne ba ku sani ba masani ne masanin gaibu masanin dukkan komi masanin abin da ke bayyane da abin da yake boye haka Allah ta'ala shi ya san haƙiƙanin sifofin shi bai ga damar sanar da mu haƙiƙanin wato kaifiyat na sifofin nashi ba kun gane ko قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون القول على الله بلا علم لا يجوز بل هو كفر duk abin da za ka faɗa game da ubangiji sai abin da ya baka damar ka gai ka gaya musu cewa kaɗai abin da ubangiji na ya haramta shi ne alfahsha alfawahish duk abin da yake jinsi ne na alfahsha sannan ma zahara min hawa ma watan alfashan nan abin da ya bayyana ko wanda ya ɓoyu wanda aka yi a fili ko aka yi a ɓoye domin su a jahiliya suna ganin kamar zina wadda ita ce wato mafi girman abin da yake alfahsha ne idan aka yi ta a ɓoye suna ganin ba laifi ba ne in an yi ta a bayyana mutum ya bayyana fajircin shi shine ya yi laifi to Allah ya ce da wanda aka bayyana da wanda aka ɓoye dukkansu Allah ya haramta ko da wanda muninsu ya bayyana da wanda muninsu bai bayyana ba idan akwai abin da a urfi za a gane haram wato ba a kyauta ba an yi shi a hankalce ba a kyauta ba an yi shi to hatta abin da baka hango ba shari'a sai ta hango ta ce maka wannan abin haramun ne to shi ma ka bar shi Allah ya haramta dukkan zunubi wal ithm al fahsha'u wal ithm dukkan su yajtami'ani wa yaftariqan da aka ce al ithm zai iya daukan al fahsha kullu fahsha kullu fuhshin ithm lakin laysa kullu ithmin fuhsh saboda shi alfuhshu ko alfahsha shine zunubi wanda ya kasance akwai zub da mutunci a cikinsa akwai zub da kima a cikin shi kamar zina kamar shan giya nan duka alfahsha ne amma shi al'ithin mujarradin zunubi kenan shi a ammu min alfahsha walbaghi kuma Allah ya haramta zalunci wal bighairi alhaqi ba tare da gaskiya ba da akwai wanda a aikin da aka mai inda haka kawai aka yi mushi zalunci amma in ya zama ramawa aka yi fa aga bi haƙƙin ne ya zama ba zalunci ba wa an tushriku billah Allah ya haramta ku hada shi da wani wanda shine mafi girman hadari da mafi girman zunubi ma lam yunazzil bihi sultana abinda Allah bai saukar da hujja akai ko dalili ba ana kuma bai da mafhum ba cewa to ai akwai shirkar da anzalallahu biha sultan a ina ba malam yunazzil bihi sultanan wannan ƙara tawdihi ne akan hadarin shirka cewa fa Allah bai yarda da ita ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kaga ya kawo ta a gaban shirka kamar in ka lura zunuban ya taho da su ne daki bayan daki daga wanda ya dan fi dama dama zuwa wanda ya fi shi muni ya tike da wanda ya fi haɗari shi ne alƙaulu alallahi bila ilm lidhalika malamai wasu suka ce alƙaulu alallahi bila ilmin akhbaru min shirk kuma mutum ya yi shirka shi kaɗai ya kafarta ko amma in ya yi taƙawuli a kan allah subhanahu wa ta'ala zai sanya wasu su bi shi cikin wannan kafircin wal'iyadu billah wa qawluhu ar-rahmanu ala al-arshi istawa في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الاستواء يا زوجكم gurare guda bakwai ƙur'ani mai girma yani bi tasrihi lafzil istiwa gurare guda bakwai a surori mabambanta farko cikin suratul a'raf farkon ambatan istiwa'i idan ka ɗauko daga sama sai a cikin wato ainihin a'raf inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh cikin suratu yunus na rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al'arsh yudabbiru al'amr cikin suratu ar-ra'd allahu alladhi rafa'a samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma stawa ala al'arsh cikin suratu taha ar-rahmanu 'ala al'arsh istawa cikin furqan thumma stawa ala al'arsh cikin suratu السجدة الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش تكن سورة الحديد الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أنقانيكو waɗannan duka sun sarraha da cewa istiwa kuma duka za ga sun yi magana kan sammai da ƙasai تطه تما طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى كما تمايد تأنبتي خلق السماوات والأرض دكان سوء sai an ambaci izza da buwayar Allah sannan a ce ma fa ya daidaita saman al'arshi to kaga wannan tasrihan da suka ambaci lafzul istiwa'i kuma istiwa'ur rahman muta'addiyan bi'ala domin al-istiwa yana da ma'ana uku yakan zo muta'addin muta'addiyan bi'ala wa muta'addiyan bi ila kuma yakan zo lazim biduni harfi ta'addi idan istiwa'i ya zo da wato ba tare da wani harafi da ya yi mai ya ta'adda bihi ba ya zo lazim to ma'anar shi shi ne attamam alkamalu wattamam wanda ya ce walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilmin استوى يعني تم عقله واكتمل واكتملت قدرته ويعني تكاملت قوته cika da ainihin tumbatsar abu sai ya ce istawa da ma'anar ya kammala sannan yakan yi ta'addi da ila idan ya yi ta'addi da ila yakan zo da ma'anar alƙasd wani ya ce sun mastawa ilas sama وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين كذا ثم استوى إلى السماء يعني قصد خلق السماوات مفهوم سنيك أن يتعدي على أن يتعدي على معنى الشيء العلو والاستقرار ɗaukaka saman wani abu da tabbata a kan shi akwai istiwa'i na الخلائق jirgin ruwan annabi nuh واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين استوت على الجود يعني علت عليه واستقرت على واستقر مفهوم متاني لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه يعني إذا عليتم واستقرر واستقررتم عليه إن كاو كسما أبن هوا كديدي تسيقي الدعاء wannan ya shafi halittu istiwa'i na ubangiji ga sunan kamar wa'innan ayoyi ma'anar shi dai shine al'uluwu wal istiqrarul ladhani yaliqani bi qudratihi azza wa jalla wa jalalihi ba irin na jirgin ruwan annabi nuhu ba ba irin na mutanen da ke hawa saman abin hawa ba rabbun wa abdun kaifa yashtabihani istiwa'in ubangiji daban da istiwa'in halittu amma ma'anahuma wahid ma'anarsu ɗaya ne lakin na kaifiyatahuma takhtalifan kaifiyatu istiwa'in la tukhalifu kaifiyata istiwa'il makhluqin saboda me saboda azzawatu mukhtalifa zatin ba ɗaya ba ne ta yaya sifar za ta zama ɗaya domin laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir domin shi walam yakul lahu kufuwan ahad fala tadribu lillahi al-amthal an gane wannan ko to sai zai ci gaba da bayani akan sifatu al-ulu domin sifatu al-istiwa mutadamminatun li sifati madha al-ulu لأنه على ماذا استوى على العرش والعرش فوق السماوات والسماوات فوقنا فهو سبحانه وتعالى عال علينا عال على السماوات عال على العرش فهو علي علو الصفة وعلو الذات فليس أحد فوقه هو الأول والآخر والظاهر والباطن فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر بقوله ليس فوقه شيء مفهوم وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي رافعك إلي إذا كتي رفع إلى أقامي علوين يعني أخذه من الأدنى وارتقى به إلى الأعلى shine ma'anar rafa'ahu ilaihi rafa'a ila ma'anar shi ya daga shi sama to Allah ya ce ma annabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam ya kai Isa lallai ni mai dauke ka ne ba na mutuwa ba wa rafi'uka ilayya zan daga ka zuwa gare ni tunda arnan da suka ce sun kashe shi Allah ya ce ƙarya suke wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum Allah ya ce bar rafa'ahu Allah ilai Allah ya daga shi zuwa gare shi zaka sayud fi akhir zaman kuma ya yaki yahudu ya yaki dajjal ya kashe shi a babul lud a kasar sham بل رفعه الله إليه الله يدقى شزوا قريش إذن الله سبحانه وتعالى إيش إيه مرتفع علينا مرتفع عنا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه زوا قريشي مقنامي كوتكي هوا الصعود هو الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى من الأسفل إلى الأعلى أكتي صعدت على الجدران أو صعدت على الجبل معنى ناهوش تليان تليان تندق كسا أرزوا سما تو أيكم باي Allah na ɗaga su zuwa sama kalma ta ƙwarai tana kaiwa zuwa ga Allah tasbihi ne karatun alƙur'ani ne hailala girmama Allah ne faɗin gaskiya ne wa'azi ne nasiha ne duka alkalimut tayyib والعمل الصالح يرفعه kuma yana daga ayyuka na kwarai zuwa gare shi to kaga shi ma yazo da ma'anar yas'alul kalimu tayyib ilayhi kaga ya nuna huwa murtafi'un ya haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbab أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا حتى فرعون أثبت له سبحانه وتعالى العلو والارتفاع فرعون ده كان شيئا يدعى الله يناسم أما ممن سمع ذلك من نبي الله موسى عليه السلام daga annabi Musa ya san cewa Allah yana sama ko ba haka ba shi yasa ya ce ya hamana ya kai hamana ya kira bitanatu su'i kenan mugun bafadi ibni li sarhan ka gina mun wani dandamali a gina mai wani bene la'alli ablughul asbab ba mamaki in kai zuwa ga hanyoyin sama ya fassara da asbabas samawat kakka dauka wani guri zai tafi neman Allah hanyoyin sama fa'attali'a ila ilahi Musa in je in leƙo Allahn annabi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiban ina tsammanin ƙarya yake kaga hatta fir'auna ya tabbatar Allah yana sama ya tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala yana sama wa qawluhu أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير التي أأمنتم شنويكو إن كافرين ما ستور كي يخاطب كفار قريش alladhina kanu bi makka kun amintu kun saki jiki man fis sama'i an yakhsifa bikum al-arda wanda yake saman nan kuna ganin ba zai iya jirkitar da ƙasa akan ku ba ƙasa ta kife da ku ta girgiza fa idha hiya tamurun sai kaga tamuru kawai sai ga ƙasan nan tana motsawa tazhabu wa ta'ti taji'u wa ta'ti wa tattarib yani tana tana motsawa tana raurawa eh haka ake tsunami ko girgizan ƙasa inda ka san shi salin alin kaga ya barke inda babu rami ya kece kun amintu daga kuna ganin Allah ba zai iya muku haka ba qadirun ala kulli shay am amintun mun fi sama shin ko kun saki jiki kun amintu da cewa wanda yake saman nan an yursila alaikum hasiba ba zai iya aiko muku da wata guguwa daga sama ba fasata'lamuna kaifa nadhir a wannan lokacin za ku san yaya gargadin ubangiji yake a ganin kyacewa ne da ainihin kwankwasa ga zukatan mushrikai daga ana ya tabbatarwa kan shi da al'ulu a amintun man fi sama am amintun man fi sama wa man alladhi fi sama iya tura siwa rabbul izzati wal kamal Allah subhanahu wa ta'ala ne yake nufi da kanshi kaga bayan ayoyi bakwai din can akwai su ayoyin da ke tabbatar da uluwur rahman amma waɗancan suna tabbatar da alistiwa'u ne khassatan kenan su akwai ziyadatu ilm waɗannan na nuna Allah yana sama a wa'incan ayon bakwai kuma a saman ma ga inda yake ya daidaita saman al'arshi yaya ya daidaita ne baka sani ba ban sani ba ba mu sani ba amin ruha kama ja'at kama qala salafuna والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير so da akwai kaya cikin wannan ayar sai ya ƙara kawo ta cikin waɗancan guda bakwai ɗin sai ya fidda mata guri na musamman ta cikin hadid wannan dai shine allan nan wanda ya halicci sammai da ƙasai cikin kwana shida ya halicci ƙasa cikin kwana biyu ya halicci duwatsu da ruwa da duk abin da ke rike da ƙasa cikin kwana biyu ya halicci sammai cikin kwana biyu da haɗa su da jera su da gina su da komi wani da ya yi bayani filla-filla cikin fusilat da ya ce wato ainihin a قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين سيتي ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ثم استوى على العرش سأنن يديديت سماء العرش وند العرش نن وكان عرشه على الماء وند ونروا فوق سبع سماوات لأنه هو الذي تفجر منه أنهار الجنات والذي على يعني الجنة الفردوس ذاك الله سمن سميك سمن على رشي يعلم ما يلج في الأرض دل على أن الله تعالى مع بون مكانته مع بون مكان استوائه فلا يعني يفوته شيء مما يحصل على الأرض ضد ينا تنسمع أما دأ أبن دكي فاروا الله يسندش ya'lamu ma yaliju fil ardi Allah ya san duk abin da ke shiga cikin ƙasa min al aqtar yan dugon ruwa ne da ke sauka daga sama da ainihin mutanen da ke mutuwa ake burnewa da ƙwarin da ke shiga cikin ƙasa da komi da yake shiga cikin ƙasa ya san da shi wa ma yakhruju minha ya san abin da yake fitowa daga cikin ƙasa na kayan amfanin gona ne na ainihin wato ma'adanai ne na ruwa ne kame ne ne wa ma yanzilu minas sama kuma ya san abin da yake saukowa daga sama na wahayin shi da ruwan saman da yake saukowa da mala'ikun da suke saukowa da umarnin Allah ta'ala da yake saukowa wa ma ya aruju fiha da abin da yake hawa zuwa sama na ayyukan bayi da rayukan 'yan aljanna alladhina kanu fil illiyin da mala'ikun da ke hawa inda ya ta'aqabuna alaikum mala'ikatun bil laili wan nahar wa jaa fi sahih al bukhari wa muslim min hadith abi huraira bunda yake hawa zuwa sama wa huwa ma'akum aina ma kuntum ganin an ce yana sama al'arshi to yana tare da ku duk inda kuwa kasance a wannan ma'iyya amma la yakhruju minha kullu khalq barruhum wa fajiruhum mu'minuhum wa kafiruhum muslimuhum wa munafiquhum Allah yana tare da kowa da ilimin shi da jin shi da ganin shi da ikon shi tare da zatin shi mustawin ala arshi ba'inun an khalqi lakinnahu la yakhfa alayhi min af'alihim wa aqwalihim wa mu'taqadatihim wa harakatihim shay' fa abin da ke ɓoyuwa daga ayyukan bayi ga Allah subhanahu wa ta'ala magana ƙudiri aiki wani motsi wani ƙyafta ido wani numfashi wani waiwaye wani duk abin da za ka yi Allah ta'ala yana sane da shi kai tun kafin ka yi ya sani sanda kake yi ya sani bayan ka yi yana sani wa ma kana rabbuka nasiya wallahu bima ta'maluna basir wannan taukidi ne Allah fa mai gani ne game da abin da kuke yi wa min dhimni dhalika bayanun litahdhir tunda dai yana ganin ka kenan ka kiyaye kar ka je inda baya so ka je kar ka faɗi abin da baya so ka faɗa kar ka aikata abin da baya so ka aikata la yafqiduka fi talabihi wa la yaraka fi ma'siyatihi kar ka sake ya ganka inda ya hana kar ka sake ya zambe ya ganka ba inda ya umarce ka wa qawlu ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم wannan shi ma ma'iyya ce ba wani mutum uku da za su haɗu suna tattaunawa face shi ne na hudunsu mutum biyar ba su haɗuwa suna tattaunawa face shi ne na shiddansu adadin da yake ƙasa da haka ko wanda yake sama da haka Allah dai yana tare da kowa duk inda suka kasance sannan zai ba su labarin aikin da suka yi ranar alkiyama lalle Allah game da dukkan komi masani kaga ashe wannan ma'iyya ta ilimi yana sana da kowa ba ana nufin yana tare da su da zatin shi ba kamar yadda hululiyya wal iyadu billah suke cewa masu ganin ya hullu fina subhana nan kafirci ne لا تحزن إن الله معنا المعية الخاصة وهذه خاصة الخاصة لأنها تختص ب يعني خير البرية نبي الرحمة رحمة الله عليه الصلاة والسلام يتيم النبي يتيم سيدنا أبو بكر لا تحزن إن الله معنا كركدام الله ينتاردم ولن النبي موسى يتي إن معي ربي سيهدين wanda Allah ya ce ma annabi Musa innani ma'akuma asma'u wa ara ashinan innani ma'akuma asma'u wa ara lalle ni ina tare da ku ina jin abin da ke faruwa sannan ina ganin halin da kuke ciki Allah ya ce zai ba su kariya su je su tankari fir'auna kar su je tsoron koyi ina ga zamu bar shi haka sai mu tashi to ita ma dai ita ce ko inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun li'alla yana tare da wanda suke masu takawa masu kyautatawa wasbiru inna allaha ma'as sabirin ku yi hakuri Allah subhanahu ta'ala ya kasance tare da masu hakuri kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillahi wallahu ma'as sabirin so da yawa akan samu tawaga karama ta yi nasara kan babba da izinin Allah Allah ya kasance tare da masu hakuri a wannan ma'iyya duka khassa ce an ce ma'iyya khassa ita ce wadda ta shafi bayan Allah na kwarai da take nuna kulawar Allah da taimakawar shi da jin kanshi da ainihin dafawar shi ga waɗannan mutanen mafi girman masu wannan matsayin su ne annabawa inda muka faɗa kan annabi Musa da annabi Rahma alaihi salatu wassalam hakan nan mu'minai al-aqrab fal-aqrab al-amthala fal-amthal wanda yafi girman kusanci ga Allah shi yafi kowa samun kulawar Allah domin ka'ida ce fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfur in tansurullaha yansurkum idza dhakartani fi idza dhakartani fi nafsi idza dhakar idza dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi idza ata ilayya yamshi ataituhu harwalatan ka'idar Allah ne subhanahu wa ta'ala gurgudan yanda kafi kulawa da shi gurgudan yanda zai kula da kai Allah ya samu dace shi ko kulawa da shi yani kulawa da dokokin shi to sai mu bar shi haka insha Allah ta'ala ayyakum